الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata bakwai ga watan jumadal akhira shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira andan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya daidai da goma ga watan daya shekara ta 2022 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinn wash shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa idan ba a manta ba wancan sati mun tsaya ne a gabar da malam yake tattaunawa game da a'rabu masil jinni lil insi alamomi na shafar aljani ga dan adam ma'ana waɗanne alamomi dan adam yake nunawa waɗanne irin ayyuka ko a motsi mutum yake wanda ake gane cewa tabbas akwai aljani a jikinsa malam ya dan karanto mana ya mana bayani game da bambance tsakanin irin wannan alamomi da kuma alamomin da suke da alaƙa da cututtuka na gabbai cututtukan da likitoci na zamani su ne suke maganinsu abu ne da ya shafi harka ta rukiya ba to yanzu malam kai tsaye zai shiga bayani game da alamomin tafsilan ya ce fal'aradun latifil manami hiya nan za mu tashi ko? yawwa daman ya ce akwai alamu ne guda biyu akwai wanda ake ganewa a cikin bacci akwai wanda ake ganewa a farke to sai ce fal'aradun latifil mahiya dalilan da ake iya gani idan mutum yana bacci yana yin wasu abubuwa wanda za mu ambata to alamu ne da suke nuna cewa tabbas aljani ya shiga jikinsa sai malam ya sa lamba a ƙasa sai ce hazihil a'rab waɗannan alamomi da zamu ambata urifat bil istiqra'i yace an gano su ne an san su ne ta hanyar bin diddigi shine alamin da malamai suke cewa al istiqra bin diddigi yau da kullun gogewa ce ta sa aka gano su walaysa tawqifiyya ba abu ne da yake tauƙifi ba aka ce abu tauƙifi abinda nassi ya zo ya tabbatar da shi abu ne da Allah maɗaukakin sarki ce abu kaza haka yake ko manzon su tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayyana shi ba a same shi ta wannan hanyar ba amma yau da kullun da bin diddigi shine abin da yasa a gano shi walidha qad yakunu fi as-sawab wal khata malaka shi sa za a iya samun daidai a ciki za kuma iya samun wasu abubuwa wanda suke kuskure ne ka jami'i aqwalil bashar kamar yadda dai ka san dukkanin zantan dan adam haka yake duk wani mutum inda aka ce mutum ne shi dan adam ne shi to zantuttukansa kala biyu ne ko daidai ko kuskure kuskure komai addininsa komai nagartarsa komai kyawun halinsa haka dan adam yake saboda akwai kuskure a cikin ɗabi'a mu akwai kuma daidai to wannan shi ma haka ne malai ce wa qadi waqaftu ala risalati li ahadi talaba fi at-ta'liq ala hadhihi al-a'rab malai ce na dan duba wata risala da wani ɗalibi ya rubuta wanda yake ta'aliki game da waɗannan alamu da suke nuna cewa tabbas idan aka ɗaya daga cikinsu akwai aljani a jikin mutum malai ce fa qara'atuha wa ta'ammaltuha aksara min marratin malai ce na karanta ta na bibiye ta na duba duk abin da yake cikin risalar wancan ɗalibi fiye da sau ɗaya falam ajid fiha shay'an yace amma ban samu wani abu wanda yake sabo ne wanda ni ban kawo shi ba ko kuma abin da yake nuna cewa abin da na faɗa ba haka bane abinda dai malai yake so ya faɗa anan shine irin waɗannan alamu alamu ne da yau da kullun take tabbatar da shi yadda muke bayani a wancan karancewa likitocin zamani idan ka je baka da lafiya sukan tambayi alamomin da suke tattare da kai ne su gane wacce irin cuta take tattare da kai to su ma likitocin da suke ta'ammali da abubuwan da suka shafi rukiya su ma irin waɗannan abubuwan suke la'akari da shi saboda haka kada wani ya wannan ya ce lallai idan ka ga alama iri kaza dole ne abin haka yake a'a ba haka bane za ta iya canzawa daga wane zuwa wane abu na farko ma la yace al-araq wa huwa an la yastati al-insanu an yanama illa ba'da muddatin tawila min al-istirkha ma la yace alama ta farko shine abin da ake cewa al-araq shine rashin samun bacci da wuri to sai malam ya fassara shi yace wa huwa an la yastati al-insanu an yanama shine mutum ya kasa samun dama yayi bacci bayan ya kwanta ka je duk abin da za ka yi ka gama ka zo ka yi addu'a kwa kwanta to sai bacci ya ki zuwa ka yi ka yi ka yi bacci ka kasa illa ba da muddatin tsawilatin ba da listirha sai bayan lokaci mai tsayi daga kwanciyarka daga lokacin wani sai awa ɗaya awa biyu bai bacci ba wani kuma shi matsalar da yake samu shine zai kwanta ya fara baccin amma in ya tashi kuma shi kenan wani zai tashi karfe biyun dare to fa sai asuba zai yi duk yadda zai baccin ya zo ya ki zuwa to irin wannan a galibi ba duka ba wasu daga ciki alamu ne da suke nuni cewa tabbas mutum shaidan ya shafe shi akwai irin wannan alama da ba ta da alaka da shaidan dan galibi kwanci mutum ya kwanta ya bacci yin baccinsa ya danganta da yanayinsa yanzu misali mutumin da ya je aikin wahala ya gaji kaga wannan da ya je ya kwanta ga bacci ya dauke shi to amma galibi mutumin da yake yake zaune yake hutawa misali mutum ya yi na a gida babu inda ya je ya kwanta ya huta ya kwanta ya huta ya yi baccin rana to kaga in dare ya zo ya kwanta wannan da wahala ka same shi bacci da wuri haka ne so da ɗabi'a ta jiki haka take ya riga ya samu ya samu ya huta to amma mutumin da ya shiga nan ya fita nan ya ɗauka ya yayi kaza kwakwalwarsa ta yi caji ta yi aiki to abin da take bukata yanzu hutu da ya kwanta sai ka samu ya yi hutu to amma duk da hakan ka yi aikin ka gaji ka shiga ka fita amma sai ka kwanta ka kasa bacci kuma kana jin baccin kana so kai baccin ka kasa yi kai kai kai baccin ka kasa to irin wannan alama ce ta take nuna cewa akwai shaidan a tattare da mutum Allah madaukakin sarki ya kiyaye alama ta bi mala yace alqalaq alqalaq shine kamar damuwa shi ma bayan sai ya fassara ta to huwa kaffaratu listiqaz bil layl shine shi kuma yawan farkawa da daddare yawan farkawa in aka ce yawan farkawa ba ana nufi ka farka sau ɗaya sau biyu ba a yawan farkawa mutum sai farka sau hudu sau biyar sau shida haka da mutum ya bacci minti goma minti ishirin kawai sai ya tashi me ya tashe shi ma bai sani ba ya ƙara komawa can ya ƙara tashi haka yawan farkawa da daddare to irin wannan shi ma alama ce take nuna cewa lallai akwai shaɗani a tattare da mutum alama ta uku alkawabis alkawabis مالتي الكوابيس وهي أن يرى, أن يرى الإنسان في منامه شيئا يضايقه وهو يريد أن يستغيث فلا يستطيع شيني متين يقول أنا أبي أنا متأسع ينا تاكوريشي ينا قوكارن cutar da shi kamar ka ga wani abu yana kokarin danne ka ko matse ka ko wani abu makamacin haka a cikin bacci kuma sai ka ga wa huwa yuridu ay yastaghitha a lokacin mutum yana so ya nemi agaji ya nemi taimako amma kuma fa la yasa ba zai iya ba ina fata an fahimta wani lokaci kawai sai kana cikin bacci sai ka ji kamar an zo an danne ka an danne ka kai kai ka motsa ka ka kai ta ihu amma ba wanda yake ji kai kadai kake jin kayan ka kai ta neman taimako taimakon ya ki zuwa to irin wannan shi ma alama ce take nuna cewa shedan ya shiga jikinka ko kuma yana so ya shiga jikinka akwai irin wannan irin wannan abin galibi ba haushe akwai abin da ba haushe ke cewa dannau sai zo ya danna mutum irin wannan abin yan uwa da gaske ne sosai yana faruwa kuma shaidanu ne shaidanin aljini yana faruwa wani jiya jiya da ake ban labari cewa wani irin wannan abin ya matsa masa ya takura masa kusan kullun in ya kwanta sai ya ga irin wannan abin kusan kullun in ya kwanta sai ya ga irin wannan abin wata rana sai ya ce to shi dai wallahi sai ya ga danda waɗannan yau shine sai dan samu fitila haka irin fitilar kwai sai sa a kusa da shi dan kare ta haka sai ya kwanta haka ya fara bacci kamar ya fara bacci yana ta munshari irin munshari dai ba na gaske bane ba baccin ya ba ya ce kawai a yadda yake bayan labari ce kawai sai ga bai ga mutumin ba amma ya ga inuwa katotuwa ta tun karo shi sai ga katotuwa inuwa ya ga alamun abu ya to kansa yana zuwa kawai sai ya sa kirjinsa haka sai ya danne shi shi kuma da yake idan sa biya da ya haka kawai sai ya kai naushi shi a yadda yake bada labari ya ce wallahi ya ji naushin da ya kai ya taba wani abu ya ji ya daki wani abu amma bai ga komai ba kawai daga lokacin kawai sai ya ji ya tashi kuma tun daga lokacin bai kara zuwa ba kun ga irin abin da muka faɗa a baya ko yawa irin abin da muka faɗa a baya sai kai ba tara in zaka da wani ka kai na wushi ai mun bako mun bako mun bada malam ya bada kisa a baya malamin da ya dau wuka ko lokacin da shedan ya zo masa to dama haka al'amarin yake ga tsoro ne gaban tsoro kallon kallo ake kowa tsoron kowa yake ji to shi ma alama ce take nuna cewa shedan ko dai ya shiga jikin mutum ko kuma yana so ya shiga jikinsa irin wannan dannau din da bawushe yake faɗa Allah mana tsari da dannau abu na hudu malaci al-ahlamul mufzi'a sune mafarkai na ban tsoro mutum ya ta mafarki na ban tsoro gashi nan an biyo shi gashi nan za a yi masa kaza gashi nan za a kashe shi amma ba mafarki na ban tsoro da mutum yake yi lokaci lokaci ba a yawan yi mutum ya ta yawan mafarki kusan wani a sati sai mafarkin tsoro sau biyar sau hudu haka to irin wannan akwai matsala gaskiya amma dai dan mutum yayi sau daya a wata ko wannan ba ba matsala maybe lokacin da ka zo kwanciya ne akwai wani abu a ranka da yake damunka ko akwai wani abu da kake tunani ko kaji an baka labarin tsoro ko kaji ka kalli wani drama ko film da yake na tsoro in ka kwanta zaka iya zaka iya yin irin wannan abin din ina fata an fahimta to amma ya kasance wannan kusan ko da yaushe ne in mutum ya kwanta bacci sai ya ga wani abu na tsoro da zai firgita shi to wannan shi ma akwai alamun cewa tabbas shaɗanu suna harinsa dalili na biyar ko kuma alama ta biyar mala ya ce ru'yatul haywanati fil manam mutum ya rinka yawan ganin dabbobi a cikin baccinsa a cikin mafarki mafarkin dabbobi kuma ya rinka yawan yi sai mala ya ce kalqitti kamar mutum ya rinka ganin mage wal kalbi da kare wal ba'iri ko raƙumi was ko miciji wal asad ko zaki wasa'alab ko dila walfa'ar ko kuma bera mutum ya rinka mafarkin wasu daga cikin waɗannan dabbobin yawan yin mafarkin musamman dai kaga maciji da kare to malamai suna karfafa cewa mafarkin maciji da mafarkin kare yawan yin mafarkin nan akwai alamu cewa shi yana so ya shiga jikin mutum ko kuma ya shiga jikin mutum kuma abin da muke bayani shine mutum ya rinka yawan yi ko da yaushe mutum ko sai mafarki gashi nan kare ya biyo shi ko ya ga maciji a ɗakinsa ko abin da ya kama da haka to wani alamun da ke cewa akwai shaidani a tattare da mutum kenan alama ta shida mala yace alqardu ala al-anyabi fil manam shine mutum ya rinka tauna akan hakoransa yana cikin bacci kawai mutum yana cikin bacci sai ga yana tauna hakoransa haka kamar mutumin da yake cin wani abu ko ya rinka goga hakoransa ko ya rinka tauna hakoransa kawai kana sai ka ji mutum yana yana urus urus urus haka in ka ji sai ga bakinsa ne ke tauna wani abu haka ba kuma kuma yana a bakinsa ba hasali ma bacci yake yi to wannan shi ma alama ce take nuna cewa akwai shi dan a tattare da shi alama ta bakwai ad-dahik wal buka aw as-sarakh fil manam shine kuka ko dariya ko ihu a cikin bacci mutum yana bacci kawai yana ta yana ta dariya shi kadai a ana yi da yawa sai ga mutum ya kyalkyale da dariya in ka je sai ka shiga ɗakin da gudu ka ɗauka wani abu ne sai ga bacci ma yake bai san abin da yake ba ko kuma kuka sai kaga mutum ya tanyare da kuka sosai kuka mutum yana ta kuka gaji sai ga baccinsa ma yake shi bai masan abin da yake ba ko kuma ihu wannan ya kwalle ihu to duk wani alamun da suke nuna cewa tabbas akwai shedan a tattare da mutum abu na takwas mala ya ce at ta'awuhu fil manami shine nishi mutum ya rinka yin nishi a cikin bacci ba mun shari ba mun shari da ban nishi da ban mun shari dama abu ne da yake wannan ɗabi'a ce ɗabi'a ce ta adam kuma mun shari ba wai abu ne na zargi ba ko abin da ya kama da kowa akwai yanayin yadda ɗabi'a su take wani yana bacci zai mun shari wani yana bacci baya mun shari to amma nishi kaga mutum kama irin ya fita da gudu idan mutum yayi gudu zai zauna zaka je yana me yana hake na irin nishi haka to irin wannan mutum yana bacci amma kaga yana ta nishi to shi ma wannan alama ce da take nuna cewa tabbas akwai shi dan a tattare da shi alama ta tara malai ce ai ya kuma wa yamshi wa huwa na'imun duna ay yash'ura shine mutum yana cikin bacci sai ya tashi kuma ya dau hanya ya rinka tafiya ba tare da ya sani ba shi ma wannan hakan takan faru sosai sai ga mutum ya tashi ya fito daga cikin daga cikin ɗakin da yake yana tafiya ba ya san inda zai je ba wani lokaci sai mutum ma ya fito daga gida ya wani wajen ba a sani ba wala wasu ma irin wannan idan suka fara mutum bacci yake idan ya tafi sai da ya tsinto shi a tukuntawa tun daga hausa idan mutum ya tashi sai da a samu shi a tukunta bai sani ba wallahi yana faruwa sosai irin wannan wanda suke wanda abin yake faruwa akan su koyan uwansu sun sani yawa sai dai kawai mutum shi kansa bai san inda yake wani lokaci sai mutum yayi nisa sai kuma abin ya sake shi kawai sai ga to me kawo shi nan wajen sai mutum ya nuka maki me kawo shi nan wajen shi da ya kwanta akan shin fadarsa yanzu kuma ya ganshi a sheka ko ya ganshi a tallar ko a tukunta kaga akwai matsala to sai rinka maki me ya kawo shi nan wajen to shi wannan alamu ne da suke nuna cewa tabbas akwai shaidani a tattare da mutum idan aga irin wannan sai a wari a nema mutum magani abu na goma ayyara fi manamihi ka annahu sayasqutu min makanin alim mutum ya ranka gani a cikin baccinsa kamar zai fado daga wani waje mai tsayi sai ya ganshi kamar gashi a wani waje a wani katon dutse ko wani bene mai tsayi kuma gashi kamar zai fado ko kuma sai ya fado din ma sai kawai ya farka sai an hankado shi ya taho kawai sai ya farka faɗowa daga waje mai tsayi lokacin da mutum yake bacci shi ma alama ce na cewa shaidanu sun shafi mutum alama ta goma sha ɗaya ayyara nafsahu fi maqbaratin aw mazbalatin aw tariqin muwahhish muwahhash ya kasance mutum yana ganin kansa fi maqbaratin a cikin makabarta mutum ya farki gashi na a makabarta ko kuma ya ganshi a cikin bola ko shara ko wani je na kazanta ko kuma ya ganshi a wata hanya mai ban tsoro wata hanya mai fargici mai cike da abubuwan tsoro to shi ma wannan alama ce da take nuna cewa akwai shaidanu a tattare da mutum alama ta sha ɗaya ta sha biyu ma laice ayyara unasan bi sifatin ghariba mutum ya rinka ganin wasu mutane da wasu irin siffofi wanda bai saba ganin siffan mutum dan adam da ita ba wasu irin siffofi da suka wuce ka'ida ka ayyu lahiza alaihim tulan mufritan au qasran mufritan mutum ya rinka kamar mutum ya rinka ganin mutane da tsayi tsayin da ya wuce ka'ida kaga mutum dogo can sai ka daga kai zaka iya ganin kansa ko kuma mutum ka ganshi kankanta tasu da yawa dan karami sosai da sosai a cikin bacci ko kuma mutum ka ganshi da da kai kan da ya wuce irin kan dan adam irin wannan ko ga mutum da kafa kafa daga kafarsa zuwa ƙasa tsayin nata ya wuce ka'ida amma nan gangan take kuma sai ganta yar karama ko kuma ka ga akasin haka yanayin da da kasan dan adam yadda Allah madaukakin sarki ya rice dan adam sai ga mutum da akasin haka yanayin da ba haka yake ba kwata kwata to shi ma ganin wannan a cikin a cikin bacci yana nuna cewa akwai matsala mala yace au yara unasan sudan ko ya rinka ganin wasu mutane bakake bakake wani bakin da ya wuce ka'ida shi ma a cikin bacci alama ta sha uku mali ce ai yara ashbahan fi manamihi shine mutum ya rinka ganin ashbah shine fatalwoyi a cikin baccin sa aka ce ashbah fatalwa shine duk wata sura da zaka gani da wata siffa mai ban tsoro shine ake nufi ashbah dan ita fatalwa din ba wata ababa ce ta musamman da take akwai ta a'a duk wani yanayi da mutum zai gani wanda zai bashi tsoro ya firgita shi ya fita daga hayyacinsa to fatalwa ce kawai wannan shi laraba suke kira fatalwa kaga mutum da haƙura zaƙo zaƙo ba irin haƙura ɗan adam ba wannan fatalwa ce kaga mutum da ƙahunhuna kaga mutum idanuwansa sun zazzago kaga mutum da farsuna irin wannan abubuwan duk fatalwa ce to mutum ya rinka ganin irin wannan surorin a cikin baccinsa duk wani abubuwa ƴan uwa abubuwa ne da suke faruwa wani lokacin mutum zai rinka ganin waɗannan abubuwa a cikin bacci ne amma yan uwa ku sani akwai lokacin kuma da idan abin ya girmama shedanin ya so fargi da mutum sosai wallahi akwai lokacin da mutum zai rinka ganin su a fili a fili kwarai da gaske karara akwai dan uwa akwai dan uwa da muke tare da shi kwanakin baya ina sama yazo ya same ni wallahi hankalinsa ya tashi ya firgita sosai da sosai yace wallahi abin da yake faruwa shine wani abin yake wani abin yake gani a ɗakin sa saboda yadda na san shi mutum ne mai tsatsi amma sai na gan shi hankalinsa ya tashi sosai da sosai ya ce abin ne da yana dan gani a cikin bacci haka a cikin bacci haka abin yake zo masa ya ce rana yana buɗe ido wallahi kawai sai ya gani ya ce a cikin ɗakinsa gashi nan sura ce ya ganta gashi nan katoto a cikin ɗakinta gashi a cikin ɗakinsa wallahi ni da shi ya zo yake gaya mu hankalinsa ya tashi sosai ya firgita na dan babba shi shawarwari dai haka na gaya mai azkar ɗin da ya kamata ya kiyaye je ya rinka yi bayan kwana biyu sai dawo ya ce min to alhamdulillah yanzu dai abin nan ya daina yin sa to abin yana abin yana faruwa ƴan uwa abin yana faruwa sosai tun mutum yana ganin abin a cikin bacci wani lokaci idan shedan shedancin ya motsa kuma sai su kokarin bude maka ido kamar yadda bahaushe yake faɗa sai su fito maka a wata sura da ta firgita ta ta tsorata ka Allah madaukakin sarki ya tsare mu to waɗannan su ne wasu daga cikin alamomin da mutum zai iya fuskanta a cikin baccinsa sa al'arabu fil yaqaba akwai kuma alamun da su a fili ake ganin su zahiri a farke ake gane cewa wani akwai shidanu a jikinsa idan a ganshi a tattare da su na farko shine mala yace as-sada'u da'im shine ciwon kai wanda yake na koda yaushe kan mutum ya ta ciwo haka kawai amma bi sharti Allah ya kuna sababuhu mardan fil ainain mala yace da sharadin ya kasance ciwon kan ba dalilin da ya haifar da shi ba shine shine ciwon idanuwa akwai ciwon kan da ciwon wata gaba ne daga cikin keke ya haifar da shi idan idan ka yana ciwo kanka zai iya ciwo awul uznaini ko kuma ciwon kunni ne ya haifar da ciwon kan awul anf ko kuma hancin mutum yake ciwo ya haifar da ciwon kan ko mara awul asnan ko kuma ciwon haƙura duk suna haifar da ciwon kai waɗannan abubuwan awul hanjara ko kuma ciwon maƙogaro awul ma'ida ko kuma ciwon ciki duk waɗannan abubuwan sukan haɗu su haifar da mutum ciwon ciki amma wannan afuwan ciwon kai ciwon kai ne kawai da zaka ga babu wani dalili ba wani dalili duk yadda za a je a wani aune ka sha kwaya ba zai daina ba duk irin kwayar da zaka sha ta magani ka sha panadol ka sha cafinol ka sha extra ka same duk ba zai tafi ba wani lokaci kuma ciwon kan ba ko da yaushe bane yana zuwa maka kullum kullum amma kuma za ga wani lokaci ne musamman malamai suka ce musamman bayan sallar la'asar wani ciwon kai ne shi baya zuwa sai bayan sallar la'asar sai kawai zo ya danna mutum kuma duk maganin da mutum zai sha a lokacin ba zai tafi ba to wannan shi ma alama ce da take nuna cewa akwai shaidani a tattare da mutum wannan mutum zai iya fuskantar sa ne a lokacin da yake farke ba a lokacin bacci ba malai ce abu na biyu alama ta biyu da ake ganewa a farke as-sudud as-sudud shine kamar toshewa ko hanawa malai ce huwa sududu an zikrillah shine hana mutum ambatan Allah madaukakin sarki wa anis salah da hana mutum ya ji yana son ya rinka yin sallah wa ani ta'ati kulliha da kuma a hana mutum ya ji duk wani aiki na da'a na bin Allah mutum baya son sa wannan na ɗaya daga cikin mafi sharrin alamu da shaidani yake sa mutum a kansa shine mutum ya ji duk wani abin da yake na biye Allah Allah madaukakin sarki baya so idan aka kunna karatun alqur'ani a gaban sa sai ji kamar sassara masa naman jikin sa ake sai ji hankalinsa yana tashi kamar ana takure shi ana matse shi zuciyarsa tana kunci sai ya tashi ya ba inda ake karatun alkurani sannan sai ji kuma ya dawo normal to ko shakka babu ko shakka babu duk lokacin da mutum ya ji irin wannan to ya sani akwai shaidani a tattare da shi zai ji baya son sallah duk lokacin da aka ce tashi je yi sallah sai ji hankalinsa kawai ya tashi mai jarar sai na taɓaci baya bukata duk wani abu na da'a duk wani abu na biya ga Allah madaukakin sarki baya son sa amma kuma da an kunna music sai ji hankalinsa ya kwanta yana ta munna yana jin daɗi yawwa ko ya kunna kallo wani wani kallon shirman drama ko wani abu yana sai ji hankalin sa ya kwanta ma'ana duk wani abu na shirme idan ana yin sa zai ji shi cikin kwanciyar hankali amma da an fara abin da yake bin Allah ne sai ji baya su to dan uwa ko shakka babu idan mutum ya ji akwai irin wani a tattare da shi to akwai shaidanu a tattare da shi akwai shaidanu Allah ya mana tsari da su alama ta uku shine ashurud ashurud kamar shine guduwar abu ana cewa sharadal ba'iru idan raƙumi ya gudu sai a ce sharadal ba'iru to abin da ake nufi da ashurud ana malam shine cewa ya qasudu bihi ashurudu dhihni abin da ake nufi da shi shine tafiyar ko daukewar tunani na wani lokaci kawai sai ka ji tunanin ka ya dauke na wasu mintuna ba ka iya hankalta komai ba ka za a yi abu da kai a mintunan da hankalin naka ya dauke minti goma minti ishirin awa daya amma gaba daya a lokacin ka yi losing memory ba za ka iya tuna komai ba na wasu lokuta kuma sai ya dawo to shi wannan shi ma alama ne hakan takabar ko sai mutum ya ji wani lokaci ana taimasa magana ana ta tattaunawa ana yin wani abu amma bayan an gama sai ce me aka yi ne me aka faɗa bai sani ba to irin wannan shi ma yana nuna cewa akwai alamun shedanu a tattare da mutum abu na hudu shine al-khumul wal kasal shine nutsuwa da nutsuwa irin nutsuwa nutsuwa da tayyawa ba nutsuwa da ake bukata ba da kasala nutsuwa da ta yawa da kuma kasala ya kasance mutum ya zama lazy sosai da sosai ya kasance duk wani aiki baya iya yin sa ya fi so kawai ya kwanta ya tashi ya kwanta baya san duk wani aiki zai ji mutum ko da yaushe jikinsa a mace ba kuma mutuwar jiki ba ce ta al'ada wacce za a ce kamar shawara ko wani abu suke kawo a'a mutuwar jiki ce da ta wuce ka'ida shi ba irin wannan alamu ne da suke nuna cewa akwai shaidani a tattare da mutum abu na biyar shine as-sar'u shine mutum faduwa wanda mun ta bayaninsa a baya mutum ya fadi irin kamar masu far abinda masu far fadiya suke yi ko kuma idan ka taba gani wanda aljani aljani ya buge shi a lokaci guda irin abubuwan da yake ya fadi nan ya tashi nan ya ta surutai to shi ma wannan alama ce babba wanda mu mun fi kawo ta ma da zarar mun ganta an san aljanu ne dama wannan ba magana malai ta huwa ma yusamma bitashannujat al'asabiyya wannan shine abin da suke kira da riƙewar gabbai gabban mutum su rinka riƙewa ya kasa sarrafa su abu na shida alamun fi uduwin min al'ada'i ajaza tibbul bashari an ilajihi shine wani ciwo mai raɗaɗi mai damun mutum a wata gaba daga cikin gaban ɗan adam wanda dukkanin asibitoci da likitoci na ɗan adam sun kasa magance irin wannan matsala wata gaba daga cikin gaban ka ranka ciwo ko hannu ko kafa ko ido ko kunne ko wani abu irin ciwon da duk wani asibiti an je an gwada mun yi bayanin su kwanakin baya an je an gwada ba a ga komai ba an ba da magani magani bai yi ba an yi duk abin da zai abin yaƙi to irin wannan idan duk asibiti aka je aka tabbatar abin bai shafi asibiti ba su kansu likitoci irin wannan abin yana ba su mamaki ga ciwo mutum ya ce yana ji mutum shi ya san irin raɗaɗin da yake ji a cikin jikinsa an kuma gwada su sun sa wannan na'urar tasu mai gani har hanji ta gano har hanjin amma bata ga komai ba ga hoto ya fito komai nata lafiya kalau yake ba abin da ya same shi to me kenan shi kuma yana jin wannan raɗaɗin ya kenan to dole akwai wani abu dole akwai wani abu to inda Allah madaukakin sarki zai taimaka a karanta masa alqur'ani to sai ka ji aljannin da yake jikinsa ya magana kuma idan Allah madaukakin sarki sa ya fita shikenan kuma sai ya samu lafiya saboda haka wannan shi ba ɗaya daga cikin alamu ne in dai akwai wani ciwo a jikin mutum wanda an je asibiti duk an tabbatar ba abin asibiti bane to a gwada karanta masa alqur'ani insha Allah ta'ala za a samu lafiya abna a wannan shine shine na ƙarshe shine na ƙarshe daga cikin abubuwan da malam ya lissafa mana sai anwa'ul mas anwa'ul mas shine nau'o'i na shafar aljanu nau'in guda hudu ne akwai masun kulli akwai shafa ta gaba daya wa huwa ayya mustal jinnul jasada kullahu shine shedani ya shafi jikin dan adam dukansa ko ina a jikin mutum ya shafa kaman kaman tahaddatha lahu tashannujatin asabiyya kaman wanda irin rikewa gabbai ta kan same shi irin wannan idan mutum ya same shi zaka ga dukkanin jikinsa abin ya shafa duka ba iya amfani da jikinsa akwai kuma masun juzi'i akwai kuma shafa ta wani bangare na jikin mutum yakan shafa wa huwa ay yamsaka udwan wahidan ka zira shine ya rike wata gaba guda ɗaya kamar ya rike hannun mutum zira'in mutum mutum ya kasa motsa hannunsa ko kuma ya rufe idan mutum ya kasance mutum baya iya gani ko ya toshe kunnen mutum mutum baya iya ji wata gaba ce guda ɗaya kai awil rijil ko kafa awil lisan ko ya rike harshen mutum ya kasance baya iya magana akwai shafa ta uku shine massun da'im shine shafa ta dindindin ta kodayaushe wa huwa ayastamir ayastamir aljinnu fi jasadihi muddatan tawila shine shedanin zai ci gaba da kasancewa a jikin mutum lokaci mai tsayi ma'ana kusan kodayaushe yana jikin mutum yanzu irin mutanen da za ku ga Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da ciwon hauka amma hauka ne na aljanu ba na kwakwalwa kai tsaye ba to irin wannan za ku ga massun ne da'im shedanin da ya shiga jikinsa kuma ko da yaushe yana tare da shi idan da zai fita lokaci guda to hankalinsa zai dawo jikinsa to amma saboda ko da yaushe yana tare da shi ba zai bar shi yi hankalta wani abu to sai mutum ya ta kasancewa a cikin hauka ko abin da ya kama da haka akwai na hudu shine masun ta'if shine shafa ce amma ta wani bangare na lokaci ba duka ba duka yake zama a jikin mutum ba zai zo ya tafi kamar irin yadda yake buge mutane yanzu a ga mutum lami lafiyar sa kalau ko lafiyar ta kalau tana cikin harkokinta minti sha biyar minti goma kuma sai shaɗan ya zo ya buge ta tsawon minti sha biyar nan ko goma ko awa ɗaya sai gabata cikin hayacinta ba ta san abin da ake yi ba to shine masun ta'ifa wani bangare na lokaci zai shafi mutum ba duka lokaci gaba ɗaya ba wa huwa la yastaghriqu akthara min daqa'iq kal kawabis malaci shi wannan baya ɗaukar lokaci mai yawa baya fin yan mintuna kalkawabis kamar wancan kawabis da muka faɗa kamar mutumin da yake gani ana takure shi a cikin bacci kun ga abu ne na lokaci wannan yawwa idan aka zo aka danna mutum na lokaci kuma sai a sake shi kira to shi ma wannan haka yake sai a kayar da mutum mutum ya faɗi ya tashi da sauransu ko kuma gabas ta rike da wani lokaci idan kuma shedanin ya gama abin da zai kuma sai ya tafiyarsa wannan su ne anwa'ul masjid din da malam ya ambata wannan kuma insha Allah ta'ala akan su zamu dakata sai kuma gobe zamu tashi sifatul mu'aliji shine siffar wanda ya kamata a ce ya yi magani waye ya kamata a ce ya yi rukiya wannan shine inda za mu ji insha Allah ta'ala Allah maɗaukin sarki ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am eh gaskiya ne gaskiya ne eh shi ciwon sikila daman kamar yadda ka faɗa ai daga ji ka san inda alakarsa take likitoci ne na zamani za su iya magance shi tunda da an gano abin da yake damunsa amma shi wannan abin da muka faɗa shi ne duk wani bincike da gwaje-gwaje da likitocin zamani za su yi sun yi sun tabbatar babu komai amma kaga shi mai sikila da kafas ta riƙe dama an san menene sikila ce ne da yake da irin waɗannan abubuwan ƙonewar jini riƙewar gabbai irin waɗannan abubuwa dai masu kowa ya san masu sikila suna yi wanda idan aka je likitoci za su iya magance abin insha Allah ta'ala to amma shi wannan duk likitoci an je sun kasa to wannan akwai bambanci tsakanin wancan da wancan dama shi sa aka ce a rinka bambanci tsakanin wannan din da wannan kada a ɗauki aikin da yake likitocin zamani ya su yi shi a kai wa mutumin da yake rukiya za a yi ta wahala ne a banza a wofi yawa shi sa dole a bambance irin wani abin idan sun faru ni shawarar da nake bayarwa shine a fara zuwa asibiti a je asibiti su bincike su duba in dai ba dalilai ne suka bayyana ƙararracewa cewa wani aljani bane in dai abu ya shafi gabbai ko ya shafi rashin lafiya ta jiki to ina bada shawara a fara zuwa asibiti a je asibiti a tabbatar idan likitoci duk sun yi bincike sun tabbatar ba shi bane to sai a zo a gwada abin da ya shafi karatun alƙur'ani insha Allah ta'ala sai a samu lafiya Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya amin kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi